الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان آمين وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين.
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والجيبة وأعيننا من الخيانة آمين إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi ina gabatar mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam
alhamdulillahi yau muna yammaci na ranar juma'a goma ga ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina Ibrahim yau shekara 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu Februari miladiya haihuwa annabi Isa ɗan Maryam shekara ta 2026 Alhamdulillahi ga mu a wannan hamshakin masallaci da ke kusa da bakin titi a nan garin Rigaciku. Masallacin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya yi mana taimako ya mana jagora, Amin ya karɓa ayyukanmu ya yafe mana laifuffukanmu da kurakuranmu, Amin ya gafarta ma iyayenmu da iyayen iyayenmu, Amin ya gafarta wa malamanmu da malaman malamanmu.
Amin Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuri'armu.
Amin Allah muna roƙonka wa'innan kwanaki goma zuwa yau kenan da suka gabata Allah ka ansa ayyukan muka yafe dukkan laifuffuka da kurakuran da ke ciki.
Amin Goman da za mu shiga zuwa gobe, Allah ka azarta mu yawwa yawwa da ainihin tuba yayi zuwa gare ka.
yayi Allah ka samu muna daga cikin wa'inda kake gafarta musu zunubansu, kake yafe dukkan laifuffukansu da kurakuransu.
Amin Shugabanninmu na addini wa'inda suke jagoranta mu, musamman ma shugaban majalisar malamai ta ƙasa, fadilatu Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir, Allah muna roƙonka wannan bawa naka Allah ka ƙarawa rayuwarsa albarka.
Amin Allah ka tarbiyyantar masa da zuri'arsa Amin iyaye da suka bashi tarbiyya ya zama yanda ya zama Allah muna roƙonka jikansu ka gafarta musu kai musu rahama Amin Allah muna roƙonka kamar yanda Allah rama yi mana addu'o'i ka cani yadda ke arewacin ƙasar nan da shuke-shuken ɓarna da aka shuka mana Allah ka ruguza wannan abubuwa Amin Allah ka haɗa kawunan shugabanninmu, Amin.
Allah ka haɗa kawunan al'ummar musulmi.
Amin.
‘Yan siyasanmu Allah muna roƙonka ka haɗa zukatansu guri guda, Amin zukatansu su zama irin zukatansu saddauna.
Amin Allah ka haɗa kawunan al'ummar mu baki ɗaya.
Amin Allah iyayenmu malamai Allah ka haɗa zukatansu baki ɗaya, Amin.
yanda za mu gudu tare mu tsira tare.
Amin sarakunanmu Allah muna roƙon ka ainihin haɗa kawunansu.
Amin Allah kai mana gudunmawa kai mana jagora.
Amin Allah rama aya ta nawa za mu tashi.
hamsin da ɗaya Hamsin da ɗaya. Muna cikin suratul muminun kuma muna gabatar da tafsirin ne da littafin marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi littafin Raddul Azhani ila Ma'anil Qur'an sai malam yace ba da zikiri kisas Mm.
sai ce ba da zikiri kas akwai gyara ba da zikiri kisas ba a bawgal anbiya war rusul bayan Allah ya ambaci kissoshin wasu annabawa da manzanni wa kaifa najahum min a'daihim da irin yanda Allah ya tserar da su daga makiyansu jama'ahum fi nida'in to sai Allah ya tattara su kuma akan kira daya wa amarahum bi wazifatin wahida sai aka ce su zo su yi wazifa daya ko Mm.
wazifa Eh, tamu ba, ba tasu ba.
abinda ake kira wazifa aiki iri daya to su zo su yi aiki iri daya faqala ta'ala sai Allah mai girma da daukaka ya ce mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم to sai aka fara da kiran annabawan gaba daya ya ayyuhar ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni na wato manzannin Allah an ce ar-rusulu manzanni gaba daya kulu min at-tayyibati ku ci abubuwan da yake halal ma'anar tayyibat al-halalat Shi- shi ku sa- ci halal wa amalu salihan kuma ku yi aiki na ƙwarai min faradin wa nafalin ku yi abin da yake farilla ne ku yi abin da yake nafila ne inni bi ma ta'amaluna alimun ni dangane da aikin da kuke aikatawa gaba ɗaya masani ne fa ujazikum alaihi zan maku sakamako akan shi fa huwa ke kaya li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan kamar hikaya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala wajhil ijmal ga ainihin fiska mai kyau lima khu'iba bihi kulli rasulin ga abinda aka yi ma kowane manzo hudu ba da ita fi asarihi a cikin zamanin shi وفيه إشارة إلى أن إباحة الطعام أتكي أكوي إشارة دتكي نونا مانا أن إباحة الطعام هل تعبنتي نشريعة أتي كتي كذا كتي كذا قديم abu ne wanda yake gabatacce jara alaihi jami'in rusul duk manzanni akan haka suka tafi mun gane wannan duk manzanni akan haka suka tafi saboda haka ana so kuma al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tafi akan haka wa fihi min ad-dalala ala budlal ma alaihi ruhban to wannan kuma akwai ishara da take bata ruhubananci me ruhubananci mutum a da yana malami sai ya kace-kace da riga shi da goro Na'am.
ba zai kwalliya ba Mm.
ba zai sa sutura mai kyau ba Mm.
da an gansu a riƙa Allahu akbar Allahu akbar waliyan Allah kenan Mm.
to wannan ba addinin musulunci bane wa ba'du mutasawwifati hadhihi al-umma da wasu sufaye na wannan al'umma min rafadhu tayyibat ma la yakhfa su nuna su ba sa cin abin mai dadi to duk wa'annan abubuwa baya da kyau ka zo kana nuna ma mutane kai na Allah ne amma a ɓoye kana ganganci kana yin abubuwan da yake na saban Allah amma a zahiri ka nuna ma mutane kai ne tsarkakakke kai ne na Allah wannan haramun ne bayi da kyau kuma ba addinin musulunci bane saboda haka Allah ya umarci sahabbai su ci abu mai daɗi Allah ramma ko zaka tuna wata aya da Allah yake cewa kul man harrama قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق kul hiya قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة na'am كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ya ce kul ka ce masu man harrama zinatallahi التي allati akhraja
لعباده li ibadihi والطيبة waɗayyibat ka cewa ya haramta cin abu mai daɗi wa ya haram- haramta hawa motoci masu kyau wa ya haramta sa riguna masu kyau wai wata rana sheikh muhammadu sani a jingir zai shigo nan wata ta'aziyya cikin garin kaduna نعم sai muka je nan mararrabar jos don mu tarbo shi kuma ranar ranar kasuwa ne مم.
to sai muka dan wuce kasuwar muka yi gaba can wajen gurin polo din nan to da malam ya zo sai muka taro shi muka shigo tare shi ya taho da motoci wajen ko bakwai ne نعم mu ma daga nan mun fita da motoci za su kai bakwai sai muka taro shi sai muka ratso kasuwa انظر sai wani bakawai sai ya dube mu ya ce oh ana ji ana gane dai da karfi da yaji zana ta zama hukuma الله أكبر الله أكبر
Eh, shi abin bai mai daɗi ba. Saboda haka mutane abin da suka fi so su rika ganin malaman addini ولا كان شيء a wulakance a cikin ƙazantattun tufafi da abubuwan hawa ba nagartattu ba kuma abinci mara kyau in aka samu wata yarinya mai ɗan shayayyen hannu sai a ce wannan ta malamai ce sadaka za a yi da ita سبحان الله sai
نعم a ce sadaka za a yi da ita مم.
to wannan ɗabi'ar ba ta da kyau kaji annabawa ma an ce su ci abu wanda yake mai daɗi na ba ku labari wata rana na je wani layi a nan نعم cikin garin kaduna wajen wani shopping complex guraren da ake sai da kayan provision zan sai kayayyaki a lokacin na tura an so min wata jeep fara
الله أكبر.
daga Nijar.
مم.
wannan maganar da nike ina jin bata kasa shekara talatin ba الله أكبر
na zo zan yi fakin a daidai shagon da zan yi sayayya kafin in sauko sai wani ya ce malaman nan مم.
ina jin shi to da na sauko na gaggaisa da mutanen da ke zaune a gurin da na kama hannun shi shi za mu gaisa sai na ce mashi Allah ya yi kuskure ko يوا sai ce ah malam me ya kawo wannan magana na ce ai na ji abin da ka faɗi ka ce malaman nan wato kana mamaki kana takaici kaga malami da wannan motar shine kake ganin Allah ya yi kuskure na ce amma fa a nan cikin garin Kaduna kaga karuwa da mota amma ba kai mamaki ba مم.
kaga kawari da mota amma ba kai mamaki ba kaga ɗan daudu da mota amma ba kai mamaki ba kaga maroƙi da mota ba kai mamaki ba kaga wanda bai iya rubuta sunan shi da hausa ko eh, da boko ko da arabiya duk kagansu da mota ba kai mamaki ba sai ni dan ina malamin addini kace ganin bai cancanta in hau wannan motar ba ko abinda kuke so malamai su rika Allah ya ba ku samu nace to mu ba mu Allah ya ba ku samu abinda muke yi Allah ya ba mu ba ku Yawa. Allahu akbar.
shikenan wallahi da na shiga shagon har abinda bai dace in so ba sai da na so Yayi.
na riko abubuwan a hannu Allahu akbar.
dan ya gani ya kara bakin ciki akan bakin ciki da na shiga mota da ce kul mutu bi gaizuku Lallai ku.
to saboda haka Allah ya ce kul man harrama kace masu waye ya haramta Zina.
zinatallah kayan ado da Allah ya bayar waddayibati minar rizq wa ya haramta abu mai dadi yace malami ba zai ci dadi ba sai ku dan duniya Mm.
Allah yace kai ga ya musu kulhiya lil ladina amanu fil hayatid dunya da abin hawa mai kyau da sutura mai kyau da kayan daɗi masu kyau kul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya kace ta masu imani ce a nan gidan duniya khalisatan Yawa.
yawmal qiyama kuma a can ma idan alqiyama ta tsayu ta masu imani ce su kadai nan ana iya hadawa kaga akonko yana cin kaza yana shan vegetable fruit yana kaza yana kaza a nan duniya amma can lahira khalisatan Yawa. Yawa.
yawmal qiyama ta mumine ce kadai ranar tashin alqiyama saboda haka aka cewa manzanni ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibat ku ci da ga abin da yake halal wa amalu salihan kuma ku aikata ayyuka na kwarai inni bima ta'maluna alim ni dangane da abin da kuke aikatawa masani ne akwai hadisin da abi hurairah ya ruwaito radiyallahu anhu Mm.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا كومتاني إن الله تعالى طيب الله mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban kuma Allah baya ansar aiki sai mai tsarki Mm.
wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalina Allah ya umurci mu'mine da abin da ya umurci manzanni da shi sai manzon Allah ya kawo wannan aya ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat Mm.
ya ku manzanni ku ci daga tsarkaka wa qala ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku ci daga abin da muka azurta ku da shi na arziki Mm.
halat mai daɗi to bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wa'annan ayoyi thumma zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula sai manzon Allah ya ambaci mutumin nan da yadilu safar gashi yana cikin wata tafiya mai tsawo a sha'asa a gabara kazami mai kudindinanniyar suma ga kura a ciki Mm.
ga tufafin shi da kazanta wam abin nan ya muddi ya daihi ila sama sai ya ɗaga hannu sama yana addu'a ya rob ya rob ya Allah yi mun kaza ya Allah ba ni kaza wa maɗamahu haramun wa malbasahu haramun abincin da ya ci a cikin cikin shi na haram ne tufafin da ya tufafi da shi na haramun ne, waguziya bil haram, jiki ya yi ƙiba ya tofu da haramun, ba an na yi sadabu, Lahu.
lizalika, yaya za a karɓa ma mai wannan addu'ar. Kaga anan abin da ake nunawa, ita kanta ibadar ba za ta samu karɓuwa ba, sai in kana cin halat a cikin zu- abin nan a cikin cikinka sai tufafinka sun zama na halat sannan kai ibada ta zama karɓaɓɓiya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin da na taɓa gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dirhamun minar riba dirhami ɗaya na riba ya zuni inda Allahi bi salasin wa salasina ya zaniyar rajul sai mutum ya yi zina su talatin da uku sannan ya yi daidai wa daida da wanda ya ci dirhami ɗaya na riba Inna lillahi wa dirhamun minar riba ya zuni inda Allahi bi salasin wa salasina zaniyatan ya zaniyar rajul ka dubi hadarin haka wata rana wani mutum ya tafi aikin haji da kudin haramu da dukiyar haramun aka biya kudin tiket din jirgin da kudin guzurin da komai da ya je miƙaci zai harama sai ce wa Allah labbaik Allahumma labbaik sai Allah ya ce mashi la labbaika wa la sa'adaika hajjika mardud ghaira maqbul subhanallah Allah bai ansa addu'ar ka ba bai ansa kiran ka ba hajjin ka komammiya ce ba karbabbiya bace kaga ana so duk abin da za a yi a nemi halal ka san akwai wasu mutane wanda ake kira yaki halat yaki haram su da halat da haram duka har mutsawa suke yi su sa a ciki akwai wanda in ya fito gari ya waye zaka ji ana mai kirari gaba ko rashin sani ga ɗan gari ganganci rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah subhanallah sai ya girgiza hannu ya ce ya mu ne in ma akwai wata kamiya miyar a kawo aljanna ta mai rabo ce ayya
wai shi ba ruwan shi da haramun da halal duk ɗaya ne a wajensa to wannan irin musiba wai kuma mai irin wannan ɗabi'ar da ya yi hamma ya buɗe baki ha Allah ya samu ga annabi ta wace hanyar zai ga annabi gaskiya
bai ma biyo hanyar ba Allah ya sauka saboda haka wa'innan ɗabi'u miyagu ba su da kyau sai a gyara wa'alam wa inna hadhihi وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون wa'alamu kuma ku sani ya ku al'ummar musulmi inna hadhihi kun ga wannan hanyar da muke bi millatar islam kun ga wannan hanyar da muke bi kun ga wannan al'umma ummatukum millar ku ce hanyar ku ce millatukum wa dinukum ayyuhal mukhadabun bin alqur'ani da riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a kan fassarar magabata managarta millatuku, ita ce hanyar ku ayyuhan muhaɗabun, ai, ya ji an ta kunu alaiha, ya zama wajibi ku riƙe ta ku zama a kanta, ku zama ummatan wahidatan al'umma guda ɗaya tak, wa ana rabbukun fattakuni. kuma ni in ji Allah mai girma da ɗaukaka, ni ni ne Ubangijinku, ku ji tsorona, ku kiyaye dokokina, fa hazaru an tufari kuha, ku ji tsoron rabuwa da wannan addini na Musulunci. Wa taɗau ku zo kuna yanke zumunta a tsakaninku wata kunu firkan, firakan, muktalifa, ku zama firka daban-daban. wannan ya bi wannan hanya wannan ya bi wannan hanya wannan ya bi wannan hanya kaga inda za a cire dan dan dan dan dan dan dan din nan dan tijjaniya dan kadiriya dan shi'a dan izala dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza duk dan dan dan dan dan din nan mu koma dunkulalliya al'umma mai riko da alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mun zauna lafiya da duk wannan kace na ce din da ba zai faru ba saboda haka akwai bukatar mu zama al'umma guda masu riko da alkur'ani masu riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun taba yin wani abu a nan garin riga cikin lokacin ana zagaye masallatai ana sanya bama-bamai ana kaima malaman addini hari sai Allah mai girma da ɗaukaka ya nufa sai aka yi wani haɗin kai tsakanin ‘yan agajin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna da ‘yan agajin fitiyanul islam na riga cikin. mu liman yana hawa kan mumbari karfe ɗaya na ikon Allah gashi ma sun zo ziyara mun gane wannan sai mu da muke limami yake hawa mumbari karfe ɗaya mu gama sallah zuwa karfe ɗaya da rabi sai ‘yan agajin nan na fitiyanul Islam sai su zo masallacin nan sai su ba mu tsaro da kariya daga bakin titi. Duk wani gurɓatacce da ɓata gari in suka ga zai zo, to ba za su bar shi ba. Bayan wannan, idan mu kuma muka sallame sallah, su ma ‘yan agajin ƙungiyar jama'a ce zalatin bida wai kamata sunna sai su je harabar masallacinsu. Su ma sai su ba su tsaro a wannan lokacin. Haka muka ta yi ma junanmu. Tutun da na faɗi wannan munasaba kuma ikon Allah ina faɗi ga su suna shigowa sun kawo mana ziyara wajen tafsiri. Don haka ko wani abu aka zo za a raba a nan na kayan masarufi sai in gaya wa mutanenmu ce to in kun je raban nan za a raba daidai wa daida da mutanenmu da ɓangaren 'yan ɗariƙar tijjaniya kada a hana su haka muka yi kwanan nan mun gane wannan duk abin da muka zo za mu raba in za mu raba shinkafa in za mu raba siga in za mu raba gero in za mu raba masara in za mu raba makaroni sai mu ce har masallatansu da 'yan agajinsu da gurarensu duk aka yi a basu mun gane wannan saboda haka wannan inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fabuduni ni ne ubangijin ku ku bauta mun ni kadai kar ku hada ni da kowa a wajen abin da ya shafi al'amarin ibada ina fata mu fahimci wannan نعم na'am فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا
na'am كل حزب بما لديهم فرحون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fataqaddahu amrahum zubura sai mutane fataqaddahu al'atba sai suka yayyanka al'amarinsu dinuhum waja'aluhu adyanan mukhtalifa sai suka sashi addini daban-daban bainahum tsakanin su zuburan mun gane wannan ko ai ahzaban ma'ana ƙungiyoyi daban-daban mukhtalifina kal yahudu wan nasara wa gairihum kamar yahudu kamar nasara fatamassaka kullu qaumin bi kitabi kowanne ya zama yana da littafin shi daban fa amanu bihi wa kafaru bima suwahu min al-kutub suka kafirce da- da ainihin abin nan fa'amalu bihi suka yi imani da shi wa kafaru bima suwahu min al-kutub suka kafirce ma wani wanda yake ba shi ba daga cikin littattafai fasaru dawa'if suka zama dawa'if daban-daban musulma asbahal muslimuna al-yawma dawa'if kamar yanda mal- mutane musulmi suka rarrabu daban-daban kulli hizbin bima ladaihim farihun kowane bangare bima inda min addini wal aqida al munharifa kowa yana alfahari da bangaren shi masaruruna li itikadihim kowa yana alfahari da aqidar shi annahum ala al haq cewa kowa yana da awar shi yana kan gaskiya wa maddinu illa ma jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da ake kira addini face abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa mal milla illa millatahu babu wata hanya in ba hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Na'am.
saboda haka wa'innan rabe-raben shi abokan zamanmu suke amfani da shi suna ƙara rarraba kawunan. Ɗazu na yi limanci a wani masallaci a cikin garin Kaduna, masallacin Railway. Sai na sake buga mana misali. da duk kashe-kashen nan da ake mana a yau a jihar Kaduna a jihar Kaduna ne ko a jihar Zamfara ne ko a jihar Kebbi ne ko a jihar Sokoto ne ko a jihar Katsina ne ko kuma a jihar Kebbi ne sai ba ko Naija ko Kwara sai bango ya tsage kadangare ke samun kafar shiga wai an samu wani mutum da bai jin hausa wai za a jarraba wai ya ce ya fahimci hausa da kyau To,
sai aka ce mai sai bango ya zagi ya ce sannan na ciki ya hango na waje aka ce kai ma haka ake ya nufi ba ya faɗi.
ka faɗi mun gane wannan ko ah kwanan nan fa aka kashe mutane sama da mutum 400 a jihar Kwara kwanan nan bai fi kwana uku ba ko hudu mutane na turawihi a jihar Kebbi aka yayyanka wasu daga cikinsu akwai ma wani guri wai za a yi tafsiri su mutanen suka ce wai ba za a yi tafsirin ba sai an haɗa musu kuɗi miliyan ɗari To, an ba su wai sannan a yi karatu dubi abin da ya faru kwanan nan a jihar zamfara na mutanen da aka bi su su ma aka kakkashe su dubi kisan gilla da ake ma al'ummar musulmi a ɓangaren jihar katsina dubi abin da ya faru a Niger.
Latin.
dubi abin da yanzu a yanzu din nan dubi abin da yake faruwa a Bauchi alkaleri gwana duk wannan bangaren yanzu dubi abin da yake faruwa dubi abin da yake faruwa a barikin layi dubi mutanen da suka dawo maulidi wata shekara daga Bauchi aka tsare su mota su gabace aka kakkashe su a nan Jos dubi mutanen da suka tashi daga nan jihar Kaduna za su je daurin aure a motar gwamnati Mango.
a mangu aka tare su aka kakkashe su dubi abin da ya faru a nan tudun biri nan igabi local government da sauran abubuwa irin waɗannan abubuwa yanzu wannan ba zai sa al'ummar musulmi mu ji tsoron Allah ba mu haɗa kawunan mu wai wasu in sun ji an ce a haɗa kai wai suna sai su ce wai abin da ake nufi wai a zo a tilasta ma wanda yake ɗariƙar tijjaniya ko ƙadiriya ko wata masaba daban wai dole ya dawo
Zama ɗan izada.
ya zama ɗan ƙungiyar izala ko ɗan wata ƙungiya daban ba haka ake nufi ba kiristocin nan da kuke gani sun fi mu rabe-rabe tsakaninsu. Ƙarewa ma wani bai yarda da wani ba, ana ramma akwai aya akan haka, wakalatul Yahudu.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
Yahudawa sun ce Nasara banza ne, Nasara sun ce Yahudu su ma banza ne ba komai ba ne, kaga an nuna maka babu haɗin kai tsakaninsu, su ma, amma duk da haka sun yadda su kasance ƙarƙashin wani umbrella. A ƙarƙashin lema ɗaya suna magana da ita a siyasar ƙasa, ita ce ƙungiyar kan. Me ma'anar kan? Christian Association of Nigeria. To su tun da sun yi kan wanda in ka koma ɓangaren larabci ken ba gwangwani kenan ba? Da turanci gwangwani to mai zai sa ba za mu yi man ba. Ko? Mu mami Muslim, Muslim Association of Nigeria man. Ga man ga gwangwani. Wani kirista ne wa yau, na cewa ya fassara mun ma'anar Jos, ya ce wai abin da ake nufi da ainihin Jos, wai Jesus is our Savior, wai shi ne ma'anar Jos, kai kaji ɗan Jos. wai Jesus is our savior da ce kai waye gaya maka wannan saboda haka dan ne musulmi ba za su dunkule su ma su yi man ƙungiyar man kaga mutum kenan muslim association of nigeria ai nassin alkur'ani allah ya fi mu sanin rabe-rabenmu Allah ya fi mu sanin rabe-rabenmu ya ce walau sha Allahu.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة Na'am, ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه لذلك خلقهم وتمت وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama laja'alan nasa ummatan wahidatan sai sa al'umma guda aqida guda manufa guda fahimta daya Allahu Akbar.
Allah bai so haka ba, sai ce wala ya zalo na muftalifina, ai mutane da kake ganinsu ba za su gushe ba suna nan suna saɓanin fahimta da saɓanin ra'ayi tsakaninsu.
Illa man rahima rabbi.
Illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya marhama sai ce wani zalika khalaqahu dan hakan ne ma Allah ya halicce su. Yanzu inda wani zai shigo da yadin shadda guda ɗari. ya dora a kan teburin nan ya ce alarama fara zaben daya to kila ni wanda alarama yake so ni ba shi nike so ba ni wanda na zaba ba shi malam umar wali yake so ba Mm.
ko ba haka ba Gaskiya ne.
Da- ah, dagacin nan
An kai daidai.
kila shi ma wanda na zaba ba shi zai zaba ba to kaga akwai sabanin fahimta kuma Allah ya ce wani zalika khalaqahu haka Allah ya so ya halicci mutane wa tammat kalimatu rabbika domin kalmar ubangijin ka ta cika daidai wa daida yayi alƙawarin la'amla anna Jahannam.
jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i sai Allah ya cika wutar jahannama da aljanu da mutane To kaga a nan tunda mun san haka sai mu zo in al'amarin ƙasanmu ya taso, to duk mu haɗu guri guda mi team of a ga duhunmu, a ga yawanmu, wa'incan su kama can, wa'incan su kama can, wa'innan su kama can gurin. Domin mu ba da tsoro. In muka yi haka, sai ka ga an tsira. Sai na buga misali, yadda ake ta yi mana divide and rule. Farrik ta su, da Allah dubi soyayya da kauna da ke tsakanin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da abokin tafiyar shi a gwamna Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tafiyar farko ya yi mashi mataimakin gwamna tafiya ta biyu ya mai mataimakin gwamna amma duk da haka sai da aka zo aka saƙa shedan a tsakaninsu aka raba tsakaninsu ba sa gamace kuma da gangan aka yi don a yi masu dubai da road don an san kano ɗin in ba an fasa kan wa'innan shugabannin ba a ware ta dr abdullahi umar ganduje daban a ware excellency malam shekarau daban a ware shi Dr. Rabi'u Musa kwankwasa daban kaga an yi divide and rule. In aka zo zaɓe shi kenan sai mutanen wancan su bi wancan, mutanen wannan su bi wannan, mutanen wannan su bi wannan. Shi kenan sai a kasa samun ƙura'ar da ake so a Kano ɗin. Lokal gamman arba'in da hudu, wadda duk Najeriya ba wata abin nan jiha da ke da wannan lokal gamman ɗin. wai ma dan an cire jigawa ke kun san jigawa kanwar Kano ce
su ma suna da 37 su kuma suna da 37 a yau kaga wannan kenan sai aka sake zuwa sai aka shigo mana da rikicin masarauta dubi alaƙar da ke tsakanin mai girma mai martaba sunusi lami da sunusi da mai martaba Aminu Ado Bayero ‘ya'yan wa da ɗan ƙani ne fa, wannan ƙani ne wannan wa, kuma mai martaba sunusulami da sunusun nan a ɗakin mahaifiyar Aminu Ado Bayero ya girma. Mai martaba Alhaji Ado Bayero shi ya sa shi makaranta shi ya ɗawainiya da shi har ya zama gwamna na CBN. amma yau an zo an raba gidan biyu ana mushajara mutanen wannan bangaren su zagi wannan su yi masu jafaki yanzu akwai wata magana ran nan da na ji takaicinta wani ba fade a fadar kano ya miƙe wai an ce mai martaba sulusi lami da sulusi ya koma aji yana karatu sai ya rika miƙewa a kudai ya hattara da kaza da kaza na tabbata wasu sun ji kalmar ba zan iya fitar da ita ba. ‘Ya'yan ɗanwa da ɗan ƙani, ku zo ku haɗa su gaba kawai don ku yi a cibin ɗin abin da kuke so, to ita masarautar ma an raba ta biyu. Domin in an zo zaɓe a samu abin da ake so, amma su farrik ta su. Aka zo ga ɗangwata gabuwa in ka bincika asali can tushensu ɗaya ‘yan uwan juna ne su ma a matsayinsu na fitattun ‘yan kasuwa a Najeriya a jihar Kano a Afirka su ma aka sake haɗa tsakaninsu. Don me don a yi divide and rule a yi masu farrikta su a raba kawunansu. Dubi aminci da dangantaka irin yadda da alaƙar Malam Nuhu Ribaɓa take NSA a yau, da shi da Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i na tabbata shekara goma baya ko biyar ko uku wa'innan mutanen biyu da na ambata babu yadda za a yi a wuni ba su yi magana da junansu akalla sau biyar ba a wata, ko da ba su haɗu gaba da gaba ba. ni a gabana an zo gidan wazirin adamawa alhaji atiku abubakar wa'innan bayan allah sun zo neman auren aure a wajen shi mai girma malam ahmad nasir malam nasiru ahmad ɗan rifa'i ya miƙe ya ce a wazirin adama a ciko abubakar your excellency sa kaza kaza ya kalmomi na girmamawa ya ce ran nan mun je gidan amini na malam nuhu ribadu mun ɗauki ‘yanmu mun ba ɗanmu yana nufin an ɗauki ‘yar malam nuhu ribadu an ba ɗan wajen a ciku abubakar ana a gabana aka yi kuma ran da aka je gidan malam nuhu ribadu ɗin aka anci wannan auren ina gurin shi malam nasiru shi ya ba da auren ‘yar wajen malam nuhu ribadu ɗin amma ku dubi don a yi mana divide and rule su ma yau an zo an shiga tsakaninsu kuma abin da yake bani takaici ga wata hanya nan manyan Najeriya sun ɗauko kuma za ta ba su wahala. Manyan Najeriya, manyan gwamnatin wannan gwamnatin, bi ma'ana duk aikin alkhairin da ka taɓa yi a baya a matsayinka na ma'aikacin gwamnati. To idan gwamnatin ta wuce in ba ka cikin wannan gwamnatin to kai ba kowa ba ne. Malam Nasiru Ahmad ɗin rufa'in na ya taɓa riƙe jagorancin minista na Abuja. Kuma wanda ya san Abuja daga lokacin da aka yanke mata cibiya, ya san Malam Nasiru Ahmad ɗin rufa'i ya yi aiki a Abuja. Alima man alima waje hila man jahita, wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta hakan ya jahilta. sai da aka zo irin green area da ake bari a manya-manyan gurare aka zo aka yi abandonin guraren aka yi ta gine-gine da gurin magudanar ruwa malam nasiru yan rufa'i sai da duk kiliyarin ɗin wa'innan ƙazantocin gaba ɗaya aka mai da abujan kan turbata ku yi haƙuri in buga misali wallahi an taɓa gina katangar gidan Atiku ba a daidai ba malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i yana minista ya sa aka rusa ta. Yana vice president kuma shi Atiku.
Ba san yi ba sa ba.
Matar Obasanjo ta zo tana kokowar wai sai an bata rumfuna a kasuwar Musa Market. ya ce wannan wani irin kaskanci ne da wulakanci kina matar shugaban ƙasa ki zo kina neman rumfar kasuwa a kasuwar abuja me za ki da shi me kike nema duk ya ɗau matakai akan irin waɗannan abubuwa wanda ya san haka ya sani kuma ɗazu cikin karatuna na safe da nai na yi rantsuwa da Allah wallahi billahi ran da a ciku ya mika wa malam nasiru ahmad ɗan rifa'i takaddar zama minista a gidanci yana vice president wallahi billahi a gabana aka yi har a ciku ya shigo ya shiga mota zai je ofis sai ga malam nasiru ya shigo gidan a kafa ya aje motar shi a waje a ciku ya sakko daga mota ya hau sama ya ɗauko takaddar shi ta zama minista ya zo ya mika mace ya durƙusa yana ya amsa tsawon shekara takwas ɗin da Malam Nasiru ya yi wallahi billahi ban taɓa zuwa ofis ɗin shi neman alfarma ba. Dan kar ka ji ina wannan bayanin ka ce wai ko ya yi yin wani abu ne. Zaman shi gwamna a nan jihar Kaduna ya yi shekara takwas wallahi billahi ina rantsuwa da Allah ban taɓa zuwa ofis ɗin shi neman wata alfarma ba. Amma a ka'ida, adalci ne idan gaskiya ta zo akan mutum ka faɗi tsakaninka da Allah. Bayan abin da Malam Nasiru ya yi a can, mu a nan jihar Kaduna mun san fitintunin da Malam Nasiru ya take mana.
Allahu Mun san fitintunin da ya take mana. Da da wuya ai wata uku ko shida ba a tada rikicin ƙabilanci ko na addini a kudancin ƙasar nan ba. amma tun daga zuwan malam Nasiru Ahmad ɗan Rifai gwamna a jihar nan ya ɗau mataki akan wa'innan abubuwa. Har yau abin ya tsaya. Na biyu wata rana ya dawo daga Abuja ya iske agwanin goron nan ana zanga-zanga wanda ku nan da ni da ku mun san yanda da zaran an zo ana zanga-zanga in wa'innan mutanen suka fito nan gurin shikenan gaba ɗaya Allah kaɗai ya san adadin mutanen da aka kashe a gwanin gora ɗin nan. Man Nasiru ya fito ya tsaya a mota, ya fito waje, ya ce ina wanda ke jagoranta zanga-zanga aka ce gashi. Ya yi mai rantsuwa da Allah ya ce wallahi billahi, matukar ina gwamna a jihar nan, ran da duk kuka sake fitowa kuka tsara hanyar nan, ya ce billahi da la ilaha illa huwa sai na tada wannan gurin gaba ɗaya. daga ranar kun za ta ke jin sun fito har yau duk a manta da wannan alkhairi akwai wani gida a wata unguwa ba zan ambaci sunan unguwa ba a nan kaduna wani hotel wanda in yamma ta yi daga karfe goma ake fara shiga hotel din da yarinya ta zo ba a barin ma tsofaffin mata su shiga da yarinya ta zo za ta tuba kayanta sai dai ta shiga da brazier da pants Aida.
take shiga gurin aka gaya mai gurin ya dau- ya- ya shiga mota shi aka ɗauki gireda da shi cikin dare ya je sai da ya ruguza hotel ɗin gaba ɗaya duk ya yi wa'innan abubuwa akwai wani mutum wai shi zaidan Na.
ina mutanen kasuwan magani duk wajen duk wata biyu ko uku sai ya tada rigima a kasuwa da ake cin kasuwa a kasuwan magani ma a kasuwan magani a kashe mutane biyar bakwai goma har da kujama sai da yasa aka kama shi aka ne daurin rai da rai a kurkuku har yanzu yana nan kuma ana nan kungiyar kan tana nan tana bibiyar a fitar da shi Ya muzula muzula.
banda wannan ai kafin wannan Mm.
bari ka ji wata rana an kira taro a nan Umar Musa yar Adua House din nan Na.
sai ma Nasiru Ahmad yar Rifa'i ya zo yana jawabin taron da Hausa Na.
sai wani rabaran daga kudanci ya miƙe wai ana nuna musu bambanci dan me za a yi taron nan da Hausa To.
ba za a yi da turanci ba su sun ga ana nuna musu bambanci daman ka zo ka ba da hutu ranar juma'a ka zo ka yi katuwar gada a kawo Hmm.
ba a yi a kafancan ba
Na.
ka yi muzulin-muzulin tiket To.
to yanzu taron ma ana so a musuluntar da taron a yi da hausa
Kai da.
wallahi wannan a gabana aka yi ba wani ban labari ba an nasiru ya kamar bai ji shi ba sai ya aje yana ta tarawa yana ta tara sai da ya zo ƙarshe yana ba da amsar tambayoyin da aka yi mai sai ya nuna shi ya ce sa har zai fara turanci sai ya dawo ma sai ya bar turanci ya ce na fahimci ba ka ansa gayyatar taron addini ba ne da ka zo nan ka zo ne ka tada mana fitina da tashin hankali a gurin nan ya ce ka ce ana yin tattauna wannan taron da hausa ka je ka duba constitution din najeriya constitution din najeriya ya ba da dama a yi mitin ko da hausa ko da turanci ko da yarabanci ko da igbo ka je ka duba constitution din najeriya kuma da ka ce an ba da hutu ranar juma'a ka je ka bincika kasashen duniya nawa ne ake hutu ranar juma'a kuma ba ma kasashen musulmi ba ne kuma abinda duniya ta gano ma'aikacin gwamnati zai fara aiki tun yana ɗan shekara talatin ba zai dakata ba sai ya zama ɗan shekara sittin to in ba a ba da damar da zai koyi wata sana'a da yake yi ba ran da ya ritaya sai ya zama stranded Ara.
shi yasa ake ba da hutu yayi hutu ranar juma'a yayi asabar da yayi lahadi dan ya je ya rika kola- koyan wata sana'a ko kasuwancin da zai yi bayan yayi ritaya yace kuma da kace ba a yi irin wannan gadar ta kawo a kafancan ba ga mun inda za a yi irin ta mahaɗar da ke akwai don iyayenka to don Allah ire-iren wa'innan mutanen ire-iren wa'innan mutanen wa'inda suka yi wa'innan abubuwan sai kuma duk da haka mu shafa ma idanun mu to ka mu manta da alkhairin su ko da sun yi kuskure gaskiya ne
ai ba mu ce ba sa kuskure ba amma ba daidai bane mu yi butulci mu manta da irin wa'innan alkhairan kuma namu malam aminu kano Allah ya ji kanshi ya gafarta mai ya ce najeriya ɗaya ce amma kowa ya san gidan ubanshi ba zik ya zo kano wajen shi ba a lokacin za a yi zaben shehu shagari zik ya zo yana ganin malam aminu kano ɗan adawa ne ya zo yana so ya haɗa kai da malam aminu kano a kada shehu shagari Mm.
zik ya kwana uku a garin kano ya kasa ganin Malam.
malam aminu kano ya aiko ya ce a gaya mashi shi idan ramadana ya shiga da la- karatun da la'ilul haɗa ce yake yi bai zuwa ko'ina sai bai fito ba kaga wata munuba ta siyasa amma mu mutanen mu duk ba san wannan ba ku yi hakuri yau na cinye karatun da jawabi kuma wa'annan bayanan da kuke gani akwai manufa abin da muke so a gane a kansu Allah sa a gane.
ana ramma taimake ni da aya kwaya ɗaya tallin tal Na'am.
inda Allah ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Allah ya ce wallazina kafaru ko Na'am. Ba'dhum awliya.
ba'dhum awliya'u ba'din kai ku saurara da Allah ku fahimci ayan nan wa'inda yake kafirai shashin su Sun yi duhu kuma majibinta al'amarin shashi su bar mutum biyu ko uku kawai.
shashin su majibinta al'amarin shashi ne ma'ana suna son juna suna ba juna tsaro da kariya da haɗin kai sai Allah ya ce illa ta fa'aduhu kamar mu ma an nuna mu da ɗan yatsa Na.
illa ta fa'aduhu kuma al'ummar musulmi kun ga in ba ku yi irin wannan haɗin kan ba da kun fitinatun fil arad wa fasadun kabir wallahi za a samu fitina a cikin ƙasa da ɓarna mai girma saboda haka ana iya haɗa kai a yi kokowar ɗan barno Allah ramma malar fa'i ka san kokowar ɗan barno? wato kokowa aka zo ana yi da ɗan barno da wani kasar gumin bafulatani shi bafulatanin sai ya matse wuyan ɗan barno a nan Na'am.
kan ya fito ta nan ya dunkula hannu dukan shi yake dan barno shi kuma dan barno ya ritsa cikin bafulatani to su yan kallo gani suke dan barno ne zai kai fadi suke ka dashi dan barno ka dashi dan barno can Allah ya taimake shi ya zara kanshi daga wuyan daga ainihin hammatar bafulatani ya wa- ya zara kanshi da ƙyar ya koma gefe yana huci yana shashsheka ya ce kwatar kai ma arziki ne to wallahi mu haɗa kai mu zo bi kokowar ɗan barno domin mu ɓaci kanmu daga yanayi da halin da muka wayi gari muka samu kanmu a yau Allah muke roƙo ya mana taimako ya mana jagora wa sallallahu ala nabiyil karim Masha Allah.
عليكم السلام